بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم barkamu da sake haduwa a wannan majalisi na takwinin nawabik daga nan birnin azarai yau muna 16 ga watan zulqa'ada 1447 daidai da 3 ga watan mayu 2026 a cikin tafin muna al-muqiza ta limamu a Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alaihi abinda zamu bayan wannan mukaddima da muka ji a darasi na farko zamu tsallaka ne kawai zuwa cikin asalin matanin littafin sai ka tafi zuwa shafi na 45 sauran duka koyi da kanka ne kowa ya koya da kanshi yawa an ga wajen inda ya ce bismillahir rahmanir rahim الحديث الصحيح ما دار هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف Zaku ga babu wani dogon zance ko ta mukaddima a wasu nuskokin an samu dogon zancen ko mukaddima ga yanayin ya faɗa a cikin hamish inda za ka ji wani a wata nuskar bismillah rahmanir rahim rabbi zidni ilman ووفق يا كريم قال الإمام العالم الألامة الرحلة كنت أكلم أنه يقول الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد وأمدة الحفاظ والمحدثين وأدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين وأنا كاغوني mai kwafewa ne ya rubuta wanda yake son malamin yake ganin darajarsa sai masa yabo kuma a cikin yabon hadda guluwi wanda kuma shi bai cikin abin da aka same shi da shi bayi da guluwi a wajen yabo kauna ba ta sa ya zaƙe wajen yabonka kuma ƙiyayya ba ta sa kuma ya zalunce ka wajen ambatan falalaka so wannan wani ne mai kwafewa har ya ce shine akhirul mujtahidina wanda wannan kaga shiga cikin haƙƙin Allah ne Allah ya gafarta mu wanda ya rubuta wannan ya ce malamin malamai babban malami wanda ake tafiya gurinsa mai fa'idoji mai kaza mai kaza mai kaza ya yabe shi a takaice dai mu koma sama da yake cewa alhadisu sahih ya fara da magana akan alhadisu as-sahihu shine hadisi ingantacce wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene shi yace huwa ma dara ala adlin mutqinin wattasala sanadu shine hadisin da ya kai ya kai ya kawo akan mutum mai adalci mutum wanda yake mai gogewa ta ilimi kuma isnadin cikakke wato waɗannan mazaje da za a ce haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan ya zama ya siffanta da siffofin nan guda biyu al'adalatu wal itqanu al'adala shi ne abin da shafi halayyarsa da ɗabi'arsa da nagartarsa a same shi mutumin kirki musulmi mai adalci mai biyayya Allah wanda yake da siffofi na mutane na kirki wanda an zo a cikin al'umma an tambaya game da shi za a ce mutumin kirki an san shi da kulawa da addini an san shi da mutunci an san shi da sanin ya kamata shi ake ce ma'adu al'adul ya bambanta daga zamani zuwa zamani musamman ta fuskar ɗabi'u da mutane suke gani a matsayin ɗabi'un kirki bayan ɗabi'u na addini kula da sallah kula da ibada yin gaskiya riko da amana da sauransu an kuma ɗabi'u na mu'amala na yau da kullum wanda a cikin mutane a kowace al'umma suna da irin ɗabi'un da suke gani a matsayin ɗabi'u na kirki to ya zama yana da su akwai ɗabi'un da a wasu wurare ba a itibari da su alal misali akwai wuraren da idan malami ya hau keke to ya yi rashin kirki bai kyauta ba malami a gan shi a kan keke ya kuwa ta dariya ko sau da nan kuma wani malam ma bai da keken amma akwai inda a shekul albani muhammad nasir ya taɓa hawa keke sai da aka ruwaito a jarida cewa an ga wani malami yana yawo a keke ana mamakin wannan irin jur'a da rashin dattaku a nan Najeriya a nan Najeriya akwai garin da ga malami ya goyi matar shi a mashin to yayi rashin kirki musamman limamin juma'a ne to wani madini na bunka sallah cewa ya dai dinga yawo da ma- da mace a bayan babur ɗinsa ai kuma usadai kuna ganin wani ai kwalisa ne ko ai wannan ai cikar usadanci kenan ko ta sa niqabinta ko kuna tafiya to akwai garin da malami ne mata daya to abin abin kyama ne ce malami ko matarsa daya abinda yake so da malami ya zama jik- gidan shi ya cika da mata eh, mata hudu shine al-Uthaymin Uthaymin namu Allah ya gafarta me yake cewa a cikin wani kace shi yake cewa ya ji labarin yana karatu magana akan ta'addudu zawjaji ce wannan yana cikin al'adun da aka daina yi amma ya kamata a raya su al'ada aure fiye da daya ce ya kamata a raya ta al'ada ce mai kyau cikin al'adun musulmi yace na ji labarin an ce wasu kasashen Afirka har yanzu suna yi ce to abu ne mai kyau su ci gaba da yi saboda su ma sun daina ganin mutum mai mata biyu balantana uku balantana hudu duk waɗannan malaman da kake jin labarin su matansa ɗaya ɗaya Albani, Bin Baz, Uthaymin da sauransu Allah ya gafarta musu saboda ya saba wa al'adar da suke mu'amala da ita. Mu kuma zaka gani mai wani ma bai gama hadda ba ma matan shi. uku. Ah, saboda karfin hali ko? Yawwa. Akwai akwai wata ƙasa Mauritania. A Mauritania akwai su kabilu suke ta al'ada. In dai kai dan kabilan ne to ko da karo karo ba a bari ka kai shekara 40 ba kai mata hudu ba. ko dangi ne sai an hada maka an tabbata kai mata hudu kafin kafin ka cika shekara 40 saboda abun guri ya ce ka shekara 40 matan ka ba su kai hudu ba to kaga kowace kowane gari da al'adar su kowane gari akwai al'adar su to da irin wannan al'adun a ake ake aunawa wajen muruwa to a ce mutum ya zama mutumin kirki ko ba mutumin kirki bai zama a cikin mutanen shi ana mai kallon mutumin kirki haka na akwai sana'o'i ko da sana'o'i ne na halas to ba a so a ga malami yana yin su su saba wa mutunci yanzu misali a ce malami kuma dan kamasho a tasha tsakani da Allah kaga bai dace ba a irin al'adunmu yanzu kuma yana ta fataskum sara yana kiran fasinja za san dole za a yi rigima da shi za a yi fitina ko ko a ce malami kuma dan jagaliya inda yake Allah kuma malamin jagaliya ne an san jagaliya yako masu zuwa gidan radio suna bayanin yan siyasa ko a ce malami kuma shine malami na iya zama dan sanda ya zahiri yana iya zama dan sanda ba komai go ina kwatance ne kawai ko wanzani ko makeri to kai ka faɗa to muna kwatance ne kawai da abin da za a gani akwai sana'o'i wanda suka dace da muruwa ilimi akwai wanda ba su dace ba gwargwadon al'adu kuma gane gwargwadon al'adu da inda mutane suke rayuwa kamar da kasan an zo ba mutum aure akan tambaya a ji irin abubuwan da yake sun dace da kafa'ar wannan mata ko ba su dace ba to haka ilimi ake so a tare da malami yana da wannan nazaha yana da wannan mutuncin yana da wannan muruwar saboda yana zaune ne a kujerar annabta kujera amta kuma kujera ce ta sharafi mafi girma sau da aka mu kula da wannan jama'a akwai abin da ko kana sanyi idan ka gane cewa mutuncinka a matsayinka na malami ko mai karantarwa ya fi haka to sai a same ka nesa da wannan mal albani namu Allah ya gafarta mishi yana yawan ba mu labarin ne ce tun da ya taso yana yaro akwai abubuwan da ake a unguwarsu ta muciya wanda bai taba yi ba irin kallon silma kallon dambe zuwa gidan gala da ire-iren sai ce baya yin wadannan abubuwan kwata-kwata tun kafin ya zama malami yanzu a cikin al'ummanmu yawo da kai ba hula kaga ya saba mutuncin malami duk zafin nan da ake dole ka sa hula ya ka iya amma akwai garuruwan da zaka je ga limamin juma'a babu hula kamar Mauritania din nan Nouakchott za ka shi da kyakkyawar babbar riga shadda ta ji aska amma kuma kan shi abu da kamar wani shedani to kaga mu nan ba zai yiwu ba da za ka zo ranar juma'a ka ga limamin juma'a babu hula ai akwai wanda dattawa ba su yi sallah nan ba ko a ce babu babbar riga kawai ya saka ya saka kawai abin nan kaftani ya fito haka babu alkyabba ba babbar riga da yake yanzu wasu ustazai suna so da karfin tsiya su canza wannan narration din sai ga mutum kawai tsirara malam wai yana sallar juma'a tsirara ne agun agun dattawa mana wannan wani malamin mu daga Zaria ya taba zuwa Sokoto ya je gabatar da FIFA to akwai wakilin sarkin musulmi a wajen malamin sheki ba mu labari da aka tashi aka ce taliki shi wannan dattijo yace to ga su dai malami ya zo daga birnin ilimi ya gabatar da fifa fifa kuma mai kyau kuma ilimi ya yi ce amma dai tsirara yake yawo wannan shine aibin shi saboda kawai kaftani ne a jikin shi ce amma malami ne yake yawo tsirara tun daga zare tsirara ya ta ya ce ya ji kunya ranar ba ɗan kaɗan ba kamar yanzu daga ranar ya koyi sa babbar riga ya ce in ma bai saka ba yakan aje kala uku hudu a motar shi din da ya ga ana bukata sai ya saka kaga su sakwata duk zafin su zaka yi ganin mutum da babbar riga guda biyu ma a jikin shi da rawani kuma sun saba to a ya zama adlun mutqinun wattasala sanadu ya zama isnadin muttasili ne me yake da ittisalu sanad shine ya zama kowanne mutum da yace ya ji daga wani ya tabbata sun gamu da wani din al-imam al-bukhari yana cewa misali haddasana abul yaman to wane ne abul yaman a bincika a taron malamin shi haddasana muhammad ibn bashar waye muhammad ibn bashar a bincika a tabbatar malamin sa haddasana isma'il a bincika a tabbatar sun gamu da isma'ilin nan gamuwar dalibi da malami to haka shi ma isma'il da yace an malikin a bincika a tabbatar ya gamu da maliku gamuwar dalibi da malami maliku da yace an abiz zinadi ko an zuhuri ko an ab ko an fulan ya gamu da wannan mutumin shi kuma da yake cewa an ibn umar ko an abi huraira a tabbatar cewa ya gamu da shi abu huraira abdullahi dan umar ko aisha su kuma a tabbatar cewa sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ittisalus sanad kowane isnadi sai an bincike shi haka keke da keken sa sannan a ce isnadin shi muttasili ne sannan a binciki su malaman ɗaya bayan ɗaya sannan a ce su udul ne sannan a binciki ilimin su sannan a ce mutqinai ne wato yadda suka koyi karatun nan sun bayar da shi lafiya da fahim kana mursalan in ya zama mursali shine wanda sai ba a ambaci sahabi ba daga tabi'i kawai sai aka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa fil ihtijaj bihi ikhtilaf akwai sabani tsakanin malaman fiqh wajen hujja da hadisi mursali wasu malamai suna hujja da shi imam malik yana hujja da shi al-imam shafi yana hujja da shi abu hanifa yana hujja da shi malaman hadisi galibin su ba sa hujja da mursali kamar yadda imam muslim yake cewa wal mursalu indana wa inda ahli al-ilmi bil akhbari laysa bi hujja kamar yadda yake cikin muqaddima ta sayyid muslim su ba sa hujja da shi idan aka samu mursali da wani irin sa suna ƙara ƙarfi ko a samu mursali da wata da wata fatawa ta wani malami cikin tabi'ai suna ƙara ƙarfi wa zada ahlul hadisi malaman hadisi suka ƙara da cewa salamatahu min ash-shuzuz wal illa dole ya zama ya tsiraitu ya tsira yayi ya ya ya tsira daga ash-shuzuz wal illa ash-shuzuz shine fandarewar magana magana ta zama fandararriya wal illa illa ita kuma ce tangarda wanda ke sukar ingancinsa abinda ake nufi da shiruri shi ne malaman hadisi suna da madaris sanannun makarantun hadisi makarantar imamu malik makarantar shu'uba makarantar abdurrahman al-auza'i makarantar wato hamad ibn hamad dan zaid makarantar yahya ibn ma'in ku waɗannan malaman sun kafa makarantu da suke karantawa an san ɗalibansu to ɗaliban nan kuma suna zuwa su ba da riwaya su ce ga abin da malaminmu ya karantar da mu to sai zama abin da aka sani daga makarantar shine kaza sai wani ya zo da wata da wata mas'ala ko wani karatu ko wani samfur na riwaya sai ya bambanta daga abin da aka sani daga makarantar wanda da zarar ɗaliban makarantar sun za su ce anya kuwa haka malam ya ce kamar a ce duk da muke zaune ɗin nan an yi mana lecture an tashi sai mu bi muna muna muna group discussion sai kowa yana fito da abin da ya kwafe sai mu uku mu hudu namu ya iri daya sai na abba sai ya bambanta bala abba to hankalin shi na kasuwa mun gane sai a ce to nashi ya zama shazi shine ashubur to ba za a karbe shi ba saboda bai da za a ce mu duka mai ittifaki akan riwaito abu kuma wuri daya masdarin mu daya amma nashi ya bambanta da namu wannan shine shubur yana daga cikin daɗin ilimin hadisi shine ya dace da galibin dokokin yau da kullun na natural laws wanda muna aiki da su ah domin yanzu wannan abinda zaka dauka a matsayin irin wannan shine yara su daga gida su ce ga abinda maman ta ce a siyo su uku sai na hudun sai ya ce ba abin ta ce a siyo ba kenan an ce ai mana cefanai za mu yi salat sai dan ya ce a rahama mama ta ce fa a siyo ruwa ne ruwa kawai ta ce a siyo fiye wata to zaka ga zaka fara tunanin to shi ya akai karatun shi ya bambanta mafi karanci shine ka tafi al-itibar neman tantance karatun ko ko ka kira ta a waya ko kai mata message ta WhatsApp cewa da wance da wance sun ce kaza amma wance kuma ta ce kaza wanne kika ce kaga wannan kana ta haƙiƙi kenan amma ba za ka ce to kawai shi kenan kowa a karɓi nashi ba domin akwai rashin dacewa da daidai a ciki to al'illa ita kuma ita ce wata tangarɗa ɓoyayya wata ke sukan nagartar hadithin wadda a zahiri kamar babu ita ita ce kamar irsali ko an ana ta mudallisi ko in ƙiɓaɗi wane bai riski wane kamar a yau da kullum misali cek wanda yake za ka kai banki a baka kuɗi in ka je da shi banki ga shi dai cek ɗinsu ne ga sainin ɗin wanda yake signatory da komai amma dole sai sun yi verifying ɗinsa ko su tabbatar da haka ne wataƙila su kira mutumin wataƙila sashi a wata na'ura wataƙila su duba signature ɗin idan suka ga wani abu da bai dace da yadda suke tsammani ba to sun samu illa ba za su ji haka ba za su biya ka kamar yadda kana zaune a shago kawai an baka jiran shago wani babban shago da ake sai da suga kawai sai wani ya ce maka mai gidan mai gidan ya ce a ba da buhu ashirin a sami a kurkura ya tafi da su kuma kai baka taba ganin shi wannan mutumin da yau aga majhuli kenan sai a kai daga ina kake ci kai dai ba da oganka ya ce a ba da suga kawai sai ka sai ka diba ka bayar za ka kai za ka kai ciko to wannan shine tangarda kenan za ta hana duk da ya saba aikowa a shi kaya amma wannan da aka aiko baka amince da shi ba ko kuma irin kayan da ya saba amsa yau sun wuce haddin da ya saba amsa da ire-iren abubuwan da za su sa ka ja numfashi kafin ka bashi kayan to shine malamin hadisi suke ce mai illa tangarda wanda ta hana an shiri waya to sai ya kubuta daga waɗannan abubuwan kaga yanzu ma da sharadi biyar kenan adalatul ruwat itqanuhum lima yaruna sannan ittisalus sanad sannan muna da adamul shuzud da adamul illa haka samu waɗannan guda biyar din sai a ce hadisi ya zama sahihi to haka suke wannan aikin baka ba su inganta hadisi haka imamu bukhari yayi wannan aikin ya tace mana sahihul bukhari haka imam muslim yayi wannan aiki ya tace mana sahihul muslim haka wasun su suka yi su ibnu hibbana su ibnu khuzaima su al-hakim su diyauddin mai muktara da makamantansu dakan ana neman kamar da suke cewa mazanu al-ahadisu sahiha ina ake samun hadisai sahihai sai a koma ga waɗannan littafai zaka ga dukkan hadisan su a irin wannan matakin suke al-Imam al-Bukhari da Muslim Allah ya ba su tawfiki fiye da sauran sauran ba samu ba samu tawfikin da waɗannan suka samu ko kuma ka ce su waɗancan sun sanya sharuɗa wanda ba su kai nauyin na waɗannan hatta shi Imam Muslim sharuɗansa ba su kai nauyi na imam al-bukhari ba da haka za ka ga ingancin hadisansa ta ɓangaren nagartarsu ba su kai na imam al-bukhari ba shi kuma imam al-bukhari duk wanda suka yi ƙoƙarin su ciwo kwalarsa a kan wasu abubuwa da ya ambata ko ya rubuta sai ga Allah ya ba shi mafita Allah ya ba shi gamdakatar da taufiki akan abin da ya rubuta shi sa ba wai da ka bane kawai an ce hadisi ya inganta kace to ni kuma a gona bai inganta ba to ma antumu hatta ya kun lakum indu ku aswa kamar kai mara lafiya ne asibiti likita ya duba shi ayi kaza ayi kaza ce to wannan ga abin da yake damun shi sai kai ce ni ko ban yarda da abin da yake damun shi haka ba zai wuce ne rabu da kai kawai yana da sauran aiki ba zai tsaya yana kula ka ba sai ka tafi kawai next patient ba zai tsaya yana kula ka ba saboda zai ce to wannan ina ga tabbata shi zakatiri ya je duba shi amma yanzu saboda an wayi gari jahilci yana cin kasuwarsa kowane kare da doki sai ya sa baki ya daga cikin abin da ya ruɗa ƙasar nan shi ne masu magana a kan ilimi za a rasa gane a cikin wani katigori yake ya da kyau ka fahimci katigoris ɗin masu magana a kan ilimi a najeriya akwai malamai akwai ɗaliban ilimi akwai masu saurare akwai awam akwai kuma fans fans duka kowa na magana akan ilimi sannan akwai kuma experts yan boko su ma duk suna sa baki a ilimi malami wanda ya amsa sunan shi malami wanda malamai suka yi da cewa malami ne zai magana akan ilimi wata rana kuma sai ka ji shi ma ɗalibi shi ma ya ɗan yi nashi gwargwarai na ɗalibai ko to baya ga ɗaliban ilimi da malamai duk sauran bai halasta su magana akan ilimi ba suke sa baki ko dai mu awam gama garin mutane wanda muke sauraron malamai sauraron da muke yi da kullun ya samu muhammad dan ji da kanmu da kan ma'altaka tana da matsala ne kon ka ka nemi fatawun malami sai ka ce kawai kama bai ka bata fatawa sannan akwai akwai fans kusa asalin lafazin fan abin nan ne an rage tsayin kalmar fanatic ne aka ce fan fanatic in ka je ka duba a dictionary da yake nufi da fanatic sune rudaddu wato wato dubgaggu ya amfani da kalmar Malik Idris Allah ya gafarta mishi sune sune fans yadda kaga dai fans din ɗan kallon kwallo matsayin su kenan wato ɗan kwallo ba sune waɗancan da suke sana'a kwallon kafa suke samun kuɗi ba in an ci su haƙura suke yi in sun ci su murna su samu kuɗi kai kuma kana nan a ƙauyen ku kana ta tashi hankali bayan kashe kuɗinka kai da lokacinka kai misalin sallar jami'i ka je ka kalle su ba su san da zaman ka ba kana ta ihu kana ta cewa wallahi me yasa aka cirawa ne da ba a cirawa ne ba da an yi kaza rafali ne ya cuce mu a wuri kaza mun samu penalty kana ta analysis din banza da wafi to wannan shine fanatic mahaukaci ne wannan mahaukaci ne bai da bambanci da mahaukaci sai kawai jifa so irin su yanzu akwai su wanda suke wanda suke fanatism a harka addini kowanne malami yana da fans din shi masoyan shi followers ɗin shi da masu ƙirga irin wankan shi su ne fanatics ɗin shi sauraka su abinda suke so shine kullum ya yi abinda suke so kamar yadda 'yan kallon ƙwallonta abinda suke so kullum 'yan ƙwallon su ci musu wasa kawai abinda suke so kenan ba su da 'yan ƙwallon sun gaji ko sun gama da wanda suka fi su iyawa ko wani tsautsayin yau da gobe ba abinda da mai su kawai kwalabin su ya ci ko to haka waɗannan fasin suke kullum malamin wai ya faɗa abin da ran suke so in ya faɗa abin da ba shi ran suke so ba ya yi kuskure kuma za ka ga sun dawo suna aibata shi suna ne gugar zana wasu ma shi kenan daga nan sun yi rada daga cikin fasin shi sun canza shi ƙaƙiyar sai kuma expert yan boko su ma sun samu bakin saka magana sa baki a cikin a cikin ilimin addini za su je su ɗan dubu-dubunsu a cikin google ko gtv chat kaji suna sa baki a cikin harkar karatu to shi sa karatu ya rude a Najeriya kai mai saurare sai ka rasa wanda yake magana a cikin wani category yake a cikin waɗannan kafin maka gane abin da yake fara yana da wahala ka kaga kowa ya fahimci su sanda sanda ake magana waye yake yi malami ne yake ko ɗalibin ilimi ko jahili ko fan ne ko dan boko ne wanda yake shiga harkar addini ko dan kishin addini ne dan MSS duk zaka rasa masu waye suke magana Muna daga cikin rigingimin da muke ciki Allah ka yafe mana to abu kuma ya tsallaka hakan mata ma sai ga wata mata da ta rasa miji ta mata zama malama ko zawarci ya dame ta kawai sai ta jawo ta saka wani dogon hijabi ita ma tana yawo gari gari da niqabinta tana karantawa ko kuma tana ma malamai raddi wata mata kanta da bulugul maram saboda karambani bulugul maram ko malamai ma sai wanda suka shirya suke kanta da shi duk gasanin sun cika gari kuma ita ma tana da masoya mata kuma sun da abin wani feminism tunda dai mace ce yan uwan makoto duk abin take daidai ne suna goyen bayanta suna zuga ta kai muna cikin rudani a kasar nan mala Allah kawo mana mafita Allah sa ka fara ne kawai Allah sa ka fara ne muna cikin rudani wani lokaci sai ka ji kamar ma kawai ka ce Allah kashe ni in huta wallahi irin abin da yake cewa wai barawon zuma da ya sha ya ji daɗi ya ce Allah sarkin daɗi Allah kashe ni kawai Allah ya kyauta. To, da haka, wa za da ahalul hadithi salamata humina shududi wal illaci wa fihi nazarun ala muqtada nazaril fuqaha fa inna kathiran min al ilali ya abawunaha yace wasu malamai cikin malaman hadisi sun kara wato shududi da illa amma a wajen malaman fiqhu suna da tababa domin su mafi yawan abinda ake ce ma illa din su basu ma yarda illa bane a wajen su wato ya abauna annaha illa basu yadda illa bane abinda kaman irsali ko makamantansu da malaman hadisi zasu kalelece akai to agun malaman fiqhu su za su iya hujja da wannan riwaya saboda haka ba kowa ne zai iya bude baki ya ce bukhari bai iya ba ba kowa bane sai in ka kai kai sa'an shi su daro kutuni da suka ja da shi ma Allah ya fifita shi akan su ballantana kai kawai yanzu da kake shashancin ka a gari ba kama san komai ba kawai saboda ka dan koyi larabci malam na na na na al-furqan malam Professor Bashir Ali Umar yake cewa to in ka ce Bukhari yayi kuskure ka zo mu ka nuna mana in ba ga tsoro ba ka zo gaban su malam Bashir ka ce to ga inda Buhari yayi kuskure sai a nuna maka kai ne kake da kuskure ko kuma inda gaske kuskuren ne sai a karba wal majma' wal mujma'u ala sihhatihi idan fal mujma'u ala sihhatihi idan al muttasilu salimu min ash-shudhubi wal illati wa an yakuna ruwatuhu dhawi dhabtin wa adalatin wa adami tadlisin yace da haka hadisin da ake haduwa akan ingancin sa shine wanda yake almuttasil wanda isnadin shi ya hadu as-salim min ash-shurudi wanda babu shurudi a cikin shi wala illa da illa din sa wa an yakuna ruwatuhu dhawi dhabt wa adalati malaman da suka ruwaito shi zama masu hadda shine dhabt wa adala da kuma nagarta ta addini da ta mutunci din can da muka faɗa wajen dhabt sun haddace abin ko dai da rubutu ko sun haddace da kansu akwai wanda yake dabta kitabin akwai wanda yake dabtu sadrin to sannan ya zama cewa kuma suna da adalci za ku ga wata zayu kun ganta da ɗigo kolum sannan sai ce wa adami tadlisin zawi dabtin wa adalatin wa adami zai yi zama wa zawi kenan ko kuma ya zama wa adamu isti'nafi din da ka karanta wa adamu tadlisin sai kuma ga wata dugo nan a gaba wata najima wani wani babban dugo haka to wannan idan kaga irin haka altafana zaka ta ganin shi wannan zayun na nufin ziyada ne ziyada ce ƙari ne da imamu zahabi ya ƙara akan abin da ke cikin aliktara ko mun gane duk inda kaga mai taki ya saka zayun to zancen da zai biyo baya har zuwa inda ya saka wannan babban ɗigon kamar an ɗan yi ɓarin tawada haka za a gan shi da yawa to yana nufin wannan ziyada ce daga cikin abin da al'imamu zahabi ya ƙara babu shi a cikin aliktira na ibin da kake aiki shi za a ki suna goyi kato koyi shagun malami jama don mu koyi agun malamu suka nuna mana wannan abu in ba ka ba za ka je ka ta duru-duru ba za ka gano wannan abu in kana ɗan koyi da kanka an gane fa'amma fa'ala maratibul mujma'i alaihi mafi girman martaban hadisai zai kawo mana isnadoji ne da ake ce ma asahul asanid asahul asanid daga ciki akwai malikun annafin an ibn umar wannan agun al-imam al-bukhari shine asahul asanid malik annafi an ibn umar malik ibn anas al-imam darul hijra yi riwaya daga nafi maula ibn umar daga ɗan gidan Abdullahi ɗan Umar ɗan. Abdullahi ɗan Umar na da manyan ɗalibai guda biyu. Akwai wannan Nafi'u Maulahu, akwai kuma Salim ɗansa. Ka duba wani irin ikon Allah sai ya zamana da ɗan da wannan bararren bawan suke rigegeniya kuma sai bararren bawan ya ma ɗan fifiko a wasu wurare da yawa. Da da ke shi ma Salim ɗin ba kan wallasa ba ne, da ɗansa ne Salim da kuma Maulahu ibn Umar. maulahu nafi kaga ga wata zayib din ko ai ziyada din kenan ko kuma mansur an ibrahim an alqama an ibn an abdullah mansur ibn al-mu'tamir as-sulami daga daga daga ibrahim ibn yazid an-nakhai daga alqama ibn qais daga abdullahi abdullahi wane kenan dun dan Mas'ud to mu kiyaye duk isnadin da kaji an ce Abdullahi cikin sahabbai kala hudu ne mashahurai sai ka kalli isnadin wani gari ne yanzu wannan isnadin Kufa ne to inda isnadin Kufa ne Abdullahi dan Mas'ud ne idan isnadin Makka ne Abdullahi dan Abbas idan isnadin Madina ne Abdullahi dan Umar idan isnadin misra ne abdullahi dan amru dan as kowanne abun suna da nasa abdullahi yanzu a nan masalacin da rana an ce malam baban asim kenan ya sani kuma sai an ce malam wani kana zuwa masalacin su masu nasu malam din sun ce malam su kuma wani suke ne ko ba haka bane to haka dai haka dai to haka wannan abdullahi duk inda ka ji isnadi na mutanen kufa ya tike akan abdullahi fa huwa ibn mas'ud in ya tike isnadin mutanen makka da abdullahi fa huwa ibn abbas in ya tike da abdullahi a mutanen madina fa huwa ibn umar in ya tike da abdullahi a mutanen masar fa huwa ibn amr ibn al-as ina fata mun gane aw zuhri an salimin an abi ko kuma isnadin az-zuhri muhammad ibn muslim ibn ibn ibn shabin az-zuhri daga salim dan gidan abdullahi dan umar din kenan shine karinin wancan nafi'u a daga abihi daga babansa shine abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhuma aw ko kuma abu zinad anil a'raj an abi huraira isnadin abu huraira mafi inganci shine Abu Zinad shine Abdullahi ibn Zakwan al-Qurash shi kuma ya ruwaito daga al-A'raj daga Abu Huraira radiyallahu anhu wadannan duka isnadoji ne wanda suke ingantattu akan babban matakin inganci da inda ka gansu wadannan isnadoji ne cikakku masu inganci mazaje ne tabbatattu karbabbu thumma ba'adahu sannan ko wani matakin kuma bayan wannan ma'amar an hammam an abi huraira ma'amar an hammam an abi huraira shi ma isnadi ne daga cikin min asai min asahi asani di ahli al-yam ahli al-yaman ma'amar ibnu rashid as-sanani duk yake shi ma'amar asalin shi mutumin kasar kufa ne ba iraki amma ya je ya bi ya tafi karatu kasar yaman to a can ne da suka ga Allah ya ba shi ilimi kuma yana kokare kuma garinsu suka ce wannan ya tafi za a asara sai suka ba shi aure ce kayyudu sai suka ba shi aure ba su hana shi tafiya ba ce to shi kenan yanzu kuma tun da an yi aure ya kamata a yi tukunna a tare da amarya bayan lokaci kuma sai a sai a sai a tafi kafin a ankara amarya kuma ta fara laulayi kaga ba za a kama hanya da ita da mai ciki ba ta irin tafiya ko yanzu ma ai sai a hankali aka tsaya sai an haihu kafin an kara iyali sun taru da aka sai dai ya tafi iraki kufa ya je ziyarci mahaifiyar shi ya dawo ya zama dan sana'a sai ake ce ma'amar ibn rashid as-sanani amma asalin shi mutumin kufa ne yana daga cikin dabarun da suka yi a lokacin daga hammam ibn galib daga abu huraira ko kuma au ibn abi aruba shine Sa'id ibn Abi Aruba kenan al-Yashkuri an katada daga katada ibn Da'amat as-Sadusi an Anas daga Sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu aw ko kuma ibn Jurayj an Ata an Jabir ibn Jurayj Abdurrahman ibn Jurayj daga Ata daga Ata daga Jabir dan Abdullah shi ma wannan isnadi ne waɗannan kuma su ma dukkanin su isnadoji ne wanda suke masu kyau Abdulmalik ibn Juraij, Ata ibn Abi Rabah daga Jabir ɗan Abdullah, wannan isnadi ne na mutanen abin nan wato ƙasar Sham kenan. Ko kuma wa amsalu da irin thumma min ba'dihi fil martaba al-Layth wa Zuhair an Abi Zubair an Jabir. Al-Layth ibn Sa'ad al-Fahmi wa Zuhair, Zuhair ibn Muawiya take nan shine abu haifa magari ibn mu'awiyata al-ju'fi daga abu zubair al-makki muhammad ibn muslim ibn tadrus daga zabir dan abdullah abu zubair al-makki akwai maganganu da yawa da malamai suke akan shi muhammad ibn muslim ibn tadrus abu zubair al-makki akwai rubutu da malamin mu professor muhammad sani yayi akai zaka ga al-imam muslim ya rawai yayi riwaya da wannan isnadin abu zubair an jabir domin nuska ce wato wata nuska ce da ke dake da hadisai da yawa mu Abu Zubair ya karanta da dalibai da yawa to Abu Zubair yakan yi tadlisanci wani lokaci akwai riwayoyin da bai ji su kai tsaye daga Jabiru ba to wasu daga cikin dalibai da suka bi wurin sa kamar su Al-Layth din da wasun su sai su nemi cewa ya ba su riwayoyin da ya ji daga Jabiru baki da kunne sai su takaitu akan riwayar su saboda haka ana karɓar riwayar su ne ire-iren su daga Abu Zubair daga Jabir dan Abdullah idan ba idan ba su ba to akwai ta ba sai an bincika amma bincike ya tsananta an tabbatar da mafi yawa sun inganta ko suna da shawahid da haka ba wai kawai ɗarhin shi ake da an gani ba a ana bibiya ne a tantance me ya faru zaka ji malamai suna yin magana akan Abu Zubairi an Jabir a shekul albaniya daga cikin da suka sake shaharartar da mas'ala a wannan zamani malam nasu biya albani rahmatullahi alaihi tarjama ta abu zubairi an jabir allais ibn sa'ad da wasu kama abdullahi ibn wahab bin musri abadila al-thalasa ko al-arba'a da sauran da abubuwan da suka faru wanda mataki ne mai zurfi ba za a shige shi a yanzu ba sannan akwai simak an ikrima an ibn abbas simak ibn harbin an ikrima daga ikrima maula ibn abbas daga ibn abbas a wannan tarjuma ce wata ke ita ma tana da hadisai da yawa a zaka ga cewa a haka da suka hada ta akwai abun duba a cikin ta domin bata cika sharɗan bukhari ko muslim ba simak ibn harbin bukhari bai fitar da hadisin shi ba ikrima muslim bai fitar da hadisin shi ba ikrima ne daga cikin malaman da muslim yayi tagada anhum shi kuma Bukhari ya fitar da hadisansa da yawa daga Ibn Abbas amma dai ba za a ce mata ba abin karbe ba ce sai dai bai kamata ta zo a cikin wannan lissafin ba domin nan ana lissafin isnadoji ne waɗanda da gaske akwai riwayoyi da yawa a cikin as-sahihaini a kansu da kuma ire-iren su ko kuma au Abubakar ibn Ayyash an Abi Ishaqa an al-Bara Abubakar ibn Ayyash daga abu ishaka duk inda ka ga wani wata alkunya irin wannan a cikin isnadi cikin kutubu sita ta mutum ɗaya ne inda gaza ce an abi ishaka to kai ka ce shi ne abu ishaka sabi'i eh amru ibn abdullah abu ishaka sabi'i shine ko ina shi kadai ya shahara da wannan alkunya abu ishaka sabi'i amru ibn usman amru ibn abdullah shine ke riwaya daga albara ibn azib ko kuma al'ala ibn abdurrahman an abihi al'ala ibn abdurrahman daga baban shi shine abdurrahman ibn yaqub al-juhani daga abu huraira wa nahu dhalika min afrad al-bukhari wa muslim sai ga ya sa wannan najma wato tun daga can inda yace zayu har zuwa nan duka karakaran imamu az-zahabi ne baya cikin al-iqtirah to wannan shine batu akan al-hadisu as-sahih kamar yadda muka fara faɗa akwai mazan inda ake iya samun hadisi sahih wani mazan din na hadisi sahihi ne zallarsa akwai kuma mazan wanda yake akwai sahihai akwai gairu sahih to mazanul hadisi sahih na farko dai shine bukhari da muslim sune al-umdatul ula lil ahadisi sahiha an-naqiyya bukhari da muslim shi sa ake so a fara da su duk inda aka karantar da ilmul hadisi riwayatan sannan akwai wasu malamai da muka ambata cewa sun yi kokarin su kwaikwayi aikin bukhari da muslim amma Allah bai ba su taufiki yadda ya ba waɗancan ba akwai al-imamu ibn khuzaima akwai al-imamu ibn hibbana akwai al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naysaburi waɗannan kuma haka suke wani bayan wani ibn khuzaima malamin ibn hibbana ne ibn hibbana malamin hakim buriyatun ne ba'dha min ba'd sannan akwai abdiya sahibul mukhtara sannan akwai abu awana wanda shi ma ya yi sayo abi awana waɗanda ba su shahara kamar sauran ba wannan suna cikin mabban na alhadisu sahiha akwai kuma wanda suke sahiha wa ghairu sahiha kamar particularly sunan abi dawud al-imam abu dawud kun ga sa'an su bukhari wajen irin malaman su da zamanin su kuma bai gaza su a ilimi ba kuma hadisan da ke cikin tafin abu dawuda wanda suka yi matakin sahihi galibinsu suna cikin bukhari da musulun galibinsu fiye da kashi 60 za ka yi same su a cikin bukhari da musulun za ka shi ma mabba ne na hadisai sahihai sannan alimamun nasa'i abu abdurrahman duk da yake yana ƙasa da su a ɗabaka domin galibin malaman da ya riska to sa'o'insu ne kaɗan ne cikin malamansu da ya riska sai imamu nasa'i a cikin asabu kutubu sita shine na ƙarshe a rasuwa gaba ɗaya ya rasu 303 bayan hijira kaga tsakanin shi da rasul su bukhari da muslim akwai akwai tazara sosai wajen shekara 40 da wani abu so shi ma a cikin littafin shi musamman al-mujtaba din shine as-sunanul as-sughra ko as-sunanul mujtaba to akwai hadisi da yawa da suka kai matakin sahihi shi al-imam al-hakim matsalar da ya samu ita ce ya ce ne zai yi irin na bukhari da muslim al-musadrak cewa sun bar sahihi da yawa zai musu istidraki saboda zai ce sahihun ala shart al-bukhari wa muslim ko sahihun ala shartihima kuma sai zama bai kai haka ba da aka zaga zahabi na yawan cewa ma huwa bai sahihu wani lokaci har rantsuwa yake ce ya za a ce sahihi bayan ga wani a ciki a cikin muktasar ɗin shi ɗin can to shi ne aka ce ya samu waɗannan matsaloli ne saboda ya yi tabbidi ya fara rubuta littafin ya bi yana gyarawa ya yi musu wadda afuwan ya zama yana tabbidi al'imamu ibn hajarin a cikin annukat ya ce an samu asalin nuskar cewa abin da ya rubuta da ya zo yana gyarawa daga farko zuwa inda ya gyara to kurakuran sun yi karanci akan daga nan kuma zuwa ƙarshe ta haka ya zama akwai kurakurai da yawa da aka samu da hadisai wanda ba su inganta ba wasu ma har masu rauni ko munkarai wasu ma har maudu'i ma akwai a cikin littafin abu abu lai hakimun lai saburi allah gafarta ne shi kuma ibn huzaima wasu hadisan ba su inganta ba amma ya cika sharaɗinsa kuma shi da kansa ma yakan kawo sai ya ce to ina ganin wannan in ya inganta in yi babi ya ce babin da ke bayani akan kaza shi ne kaza kaza ce idan hadisin ya inganta sai kuma ya kawo hadisin wato shi kan shi yana taba ba kan wasu da ya inganta ke shi kuma ibnu hibbana ya saka sharaɗi ne mai sauƙi kuma yi wa fa'i shi kamar sharaɗin da ya saka a cikin afiƙat ɗinsa shine shi yana wasaka mutumin da a wurin sauran malamai majhuli ne wato duk mutumin da yake cikin rufin asiri ba a san shi da wani halin banza ba to agun ibn hibana sunan shi fiqa agun sauran malamai kuma sunan shi masturi mai rufin asiri amma yanzu ba sai da shi ba zaka ibn hibana yana wasaka mutane masu irin wannan matsalar a cikin kitabu fiqat dinsa kuma sai ya ruwaito hadisan su a cikin sahihin sa ya inganta zaka sharadin shi ne mai sauki kuma ya cika amma malamai suna kullum suna magana akan tawfiqat na ibnu hibbana kuma suna jan hankali akan cewa ba a azarbabi wajen amincewa da tawfiqat din shi kawai idan ya wasaka hukuma littafin tamamul minna na shekul albani a cikin muqaddimar sa yayi wannan maganganun a inda ya raba su zuwa gida biyar hakanan al-allamatul muallimi abdurrahman al-muallimi a cikin at-tankil lima fi ta'nib al-kawthar min al-abatil shi mai magana akan tawfiqat na ibnu hibbana yanda ake mu'amalantar su to akwai wata mas'ala da al'imamu ibn salah ya kawo a cikin littafin shi shine marifatu ulumul hadith afwan muqaddima ta ulumul hadith cewa ko zai yiwu daga baya a iya inganta hadisan da waɗancan malam ba su inganta su ba shine yiwuwar ci gaba da inganta hadisai shi yace sam yana ganin ba zai yiwu ba ba za a iya ingantawa ba amma malamai sun ci falon shi akan wannan matsala kuma sun tattauna da shi kuma sun fi shi karfin hujja kuma sun kafa mai hujja da cewa shi ma ya inganta ya shi kan shi ya manta shi ma ya inganta hadisai waɗanda ba a rigaye shi akai ba daga ciki akwai wancan hadisin na hadisu ma uzan zama da ma shuri bala yana cikin malaman da ya inganta shi kuma ba a rigaye shi akai ba sannan duk malaman da suka zo suka yi rubutu akan muqaddima ta ibnu salahi su nawawi su ibnu hajirin su shi ibnu daqiq al-aid su mughultai da makamantan su duka sai da suka ja'in ja da wannan malami ibnu salahi akan cewa lalle in malami ya kai karfin ilimin sa ya kai ingantawa zai iya inganta hadisi ko da ba a rigaye shi akai ba duk wannan mangana akwai su a cikin karatu sanannu ne ga wanda suke mu'amala da ilimi amma zaka ga wani dan neman fitina ya dauko magana ta Ibn Salah ita kadai ya kale akan ta cewa ba zai yi wa inganta hadisi saboda wannan ya dace da ra'ayinsa ne kawai ba wai dan ilimi yake karantar da wannan magana ba kamar magana ne a ce babu mujtahidi babu mujtahidi to daga ina shin wannan magana kai ne ka faɗe ta yanzu kai da kake cewa mujtahidi in ka ce eh to ita ma ijtihadi ce ai dan ba wahayi aka maka ba kama kama mujtahidi a wajen cewa babu mujtahidi kuma gani in wanda duk da buɗe ake ce ai yanzu ba zai yi a yi mujtahidi ba ko kuma babu sai a ce to shin magana wani ne kwakwafo ya ce eh to sai a ce ya baka da magana kai muqallidi ne magana wani kwakwafo in ka ya ce magana shin to ka mujtahidi ne kenan domin ita ma ijtihadi ce kawai dai ka dai ka ce baka san shi ba ko kuma dai zai wahala yana wahala kam dan dan wahala mu tsaya nan ko saboda an ci minti 45 za a kira sallah sai mu tashi kai tsaye mun zo alhadisul hasan za mu yi karatu ne jama'a a gurguje gaskiya saboda ba kar a naga wasu sun fara fuskar ta fara zama ta fara flushing mata nan kuna biye da mu kuwa a wannan lissafin doki ranar kuna biye a to Allah ya shi muku albarka za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi